إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 21 ga watan safar hijira shekara 443 wanda ya dace da 28 ga watan tara 2021. Yau insha Allah za mu yi darasi na 76 cikin littafin bulurgun maram na hafiz ibn hajar asqalani insha Allah darasi na 76 cikin littafin na bulurgun maram insha Allah za mu tashi hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحابه ابن مدين والترمذي وابن حبان والحاكم abinda yake wannan ruwaya sa'ad bin abi waqas ke bada labari yana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana mai tambaya ana mai tambaya yusa'al an ishtira rutab bitam ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta matsayin sayan dabino danye da bushashe tiyar danye da tiyar bushashe faqal sai yawa mai tambayar wannan magana cewa a yankusu rutab idza yabis shi wannan danye sabon dabino idan ya bushe zai rage ya ce eh zai rage ƙalu na'am kina ya tambaye su na in ya bushe yana ragewa da suka ce na'am fa naha an zalik sai annabi sallallahu ya hana cinikin ɗanye da bushashi tunda akwai bambanci shi wani yana ragewa ina akwai gara da cikin abu babu akwai hihiku kenan وعن ابن عمر من الرواية تبتا وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين abin da yake wannan ruwaya ta ibn umar yana cewa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sayan sai da ko sayan bashi da bashi bashi na na wajen wane da abin da ke bin wane bashi kai wane na sai da maka wannan bashin nawa ka tsaya abin da yake wajen wane da nake bin shi bashi an hana da dama an san akwai garar abin da shi ma bai samu ba kuma kai zaka saya ka ba matsala in ba irin na banki ba da suke wa ma'aikata an san dai kudin shi garanti ne alakul halin dai magana sai da bashi da bashi duk da abu da sananne akwai garar kamar ita wannan ruwa ya ta kawo lafazin ba ta da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ganin a sama ka hinna mamun maganar na hana sai da dabino da dabino danye da bushashe shine kuma ta baya kan muzabana wannan hadisin na kusan karshe tunda iya maganar hana sai da dabino danye da bushashe saboda akwai bambanci da bushashe da danye akan samu canji inda ya bushe to wannan abu ne sananne an yi wani hasu amma musulunci kullum ana barin koha ta sauki ga al'umma inda ka shiga cikin halin wahala ko tsanani za mu ji asalin wata magana wanda kama a baya kaga bai halitta ba amma a wani hali an toge wani hali wanda ya halitta a sai da dabino danye da bushashe a wani hali ne shi ne maka babu rufsat fil araya wa bai'u wa bai'u usul thimar babu magana rangwame da aka yi na sai da dabino bushashe da danye kuma da bayanin sai da asalin ko uwar ice kuma alhali ga ta tana iya tana kuma sai da uwa kun gaba daya wannan bayanin wannan masaloli guda biyu ne maka wannan babi a kansu sai fara an zaid bin thabit radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها كيلا متفق عليه زيد بن ثابت radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil fil araya ya rangwame akan sai da wani adadi na dabino danye da bushashe an tuba bi kharsiha kailan a sai da dabino bushashe a yi kirdado danye nawa wannan duk da iyakan ice danye ne a can danyen zai yi misali tiya kaza in ba da dabino na wannan tiyan goma ko tiya ashirin kuma ni kuma ɗanya a sai da mun shi a bada shi iya sama hoshi wannan rangwami aka ce kenan akwai mas'ala ta ne amma wannan mas'ala an yi rangwami a kanta wale musulun wannan ruwa ya mutafar alai da wani muka kawo ruwa ce ta bukhari da musulun sun zo da hadisin na rangwami da aka yi na araya an tuba da harsiya hars kama a yi kirdado hasashe hasashe wani musulun ruwaya ta musulun kan wannan mas'ala yadda lafazi ya zo a can rakasa fil ariya ya hudu a halul bait bi kharsiya ko bi kharsiya tamaran ya akulunaha rutaba manzana sallallahu alaihi wasallam ya rangwame akan ariya ta ce a rayar muka bayani a can ya hudu a halul bait mutanen wani gida wata fami za su ɗauki dabinan ɗanye da bushashe da kirsiha daidai gwalgwadon adadinsu na bushashe a basu ɗanye hasashe ba ina hasashen wannan zai tiya kaza ko kilo kaza ya akulu na haru taban don su ci wannan ɗanyen dabino iya sabu kahin ya bushe saboda aka ce da kaka hatsi ɗanyen dabino ya rabe har wuta wani na biyu domin na bukata kuma ni na biyu na ba bai samu in ci ya kamar rangwame wannan adadi ina iya ba da bushashe tsohona na bara in mai sabon ya amince don ya taimaka mini in ba shi bushashe nawa ya ba ni ɗanye duk da can ba mini magana hana ɗanye da bushashe don bushashe ɗanye iya bushewa to amma a wani halin da rura ta bukata aka halitta amma akwai adadi da aka kayyade za mu ji a hadisin gaban insha Allah daman daidai da yake daidai da shi ya ce maka bi kharsiha ko bi khirsiya an tuba ya khusu ahlul bait bi khirsiya can ba kuma ya gaya maka an tuba bi kharsiya kailan dai tiya danye tiya ta danye daya ta bushe daya wannan rabu da kullun na afuwa na taimaka kun ake ka ba na ka bushashe in baka na sabu ful amma tiya tiya ba tiya bi tiya daya duka da biyu ne a cikin nau'in abinda aka yi rabu a cikin shi يتي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخلسها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فيما خمسة أوسق متفق عليه abin da ke wannan ruwaya cewa abu huraira radiyallahu anhu ke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangume rakasa ke bai araya ya rangume a kan ciniki na dabino ɗanye da busheshe shi ne al'araya ko adiyakin wata za a sai da bi harsiha ita ɗanyen dabinan hasashe za a yi don iya musamman ya nuna ya kuma yana na ya ci a saman uwashi ma to ma ya ce wannan akwai ƙwararru masu cewa wannan zai tiya kaza ko kilo kaza da wannan hasashen za a yi aiki kuma mina a bada kuma mina tamar ko a bada tamci a bada dabino bushashe bushashe amma ana hakan fi ma duna hamsa ta ausu a cai ƙasa da wuski biyar ko dai duka akai a kawo a cikin dai wuski biyar kai wuce wuski biyar kenan bakin abin da aka ba da rangomi tun daga sa'i da hai zuwa wuski biyar an ba da dama ka sayi da bino ɗanye da bushashe amma iyaka ne na wuski biyar shi na ce sa'i za mu ce ɗari uku wani shi ne iyakar da aka iyaka daga nan ba zai wuce ba dama ainihin ba na saida ba ne ba na bukata ne ta iyalai su zuma su dan taba danyen da biyu za mu ce sabon da biyu wani bin umar wannan ruwaya mutafakon alai kenan bukhari da muslim sun kawo وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه abinda yake wannan hadisi Abdullah bin Umar ke bada labari yana cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta bin salahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da diyan itace har sai hatta ya gudu salawa sai ya sunana duwata alloba ta wuce kullum sai ci ka a sai da lokacin da alloba tana iya hawan shi sai ce na halbari'u wal mubta wannan hana cinikin dabino ɗiyan itace ya sunana aka hana an hana mai sai da mai sai dawa kai mai sai da an hana kai haka shi mai sai an hana sai wannan shi ne magana a kan irin wannan kenan sayan cinikin akiya ruwa cikin cikin duhu wannan ruwa ya mutafakar alai buhari da muslim sun ga hadisin sai ce wa fi ruwaya a wata ruwaya daban wa kana idza su'ila an salahiha aka mai tambaya da yake ce hatta abu salahu wa har sai gyaran ta ya bayyana na kenan sai ana mai tambaya kan me ake ni da salahiya ko salawa kenan sai ba su amsa hatta ta zaba a hatuwa sai yadda ya huce magana a cewa aluba ta kama shi yaron na dan kurin ya ci kurin duk wani abu da an lobar ya kama ɗaya itace ana ga ya huce wani abu kurin sai ya girba kurin a shi ne ake maganar cewa an hana sai ya bayyana hina na ta bayyana tabbas don gudun shiga asara وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزحى قيل وما زعوها قال تحم تحمار وتصفار وتصفار وتصفار إيه أنا مثلا يا هنا ya hana bai isma ta tazuwa ya hana sai da ɗiyan itace har sai sun nana sun nana sun ja duk da ke nau'i yau da azana kurin ya ci kurin sai wani ce ma zahawa me da kace ta tusa me zahawa ya ce ta hammara wata sufa wata sufa ta hara ja ko fatsa fatsa alama da tana na ta alama na naku da shi ne magana muttafaqun alayhi kuma lafazin imam bukhari wa anhu wata ruwaya dai wadda bukharin ya rutu a nan iyayen bukhari ko ɗaukar al'adar bin malik nasu bin malik don ta radiyar anu wa anhu radiyar anu daga anas bin malik radiyar anu iya cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai da inabi hatta ya sawadda wa an bai da habbi hatta shtadda rahul khamsa illa nasa'ib sahabu ban al-hakim abinda yake wannan ruwaya daga Anas bin Malik iya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bayin inab hatta sawad ya hana sai da inabi sai ya fara baki ya baki nanana wa bai lahab hatta ishtad haka abin da yake tsaba ne ka a sai da iyakar zangarin ya sai ya kwari wani tabbas kullum sai ci in ya kwari kina na isa da magana ke hatsi ne ko dawa ko shinkawa sun alhabba wannan dinde hana ciniki ne mai nau'i da rubu a ciki سي وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح abinda yake wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam kan jabir bin abdullah ke bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ma jabir law bi'ta min akhika thamaran fa asabatu ja'iya inda zaka sai da ma dan uwanka musulmi iyan itace na gona ɗiyan itace ko garka da ɗiyan itace dabino na inabi na jin da ɗiyan itace sai ce da zaka sai da mashi kahin ya ɗoka fa a sabatu ja'iya sai alloba ta zo ta yi fata-fata ta hallakar da wannan ɗiyan itace to a wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bai halitta gare ka kamshi wani abu daga wajen wannan dan uwana misali ai ciniki jika kaza jika dare kaza kayan a bada kudi sai wata jawra wani dai annoba ta ta gitto ta bata wannan garka gaba daya to sai mun zana ke magana da shi mai garkal ya hakuri yace fala hillu laka an ta'khudh minhu shay'a bi halitta kai mai gona kaya a gona ka duk da an saya ka amshi wani abu ga wajen wanda ya saya bayan kuma alloba ta samu wannan kayan naka sai ka ce bi mata a kudu mali a kudu ta yaya za ka amshi duke ɗin wanka babu haƙƙin komi bai ɗoka ba kai ma iya ɗoka ba haka kai ɗoka alloba ta zo na haka nan kaka amshi kudin shi don ci ne ba da haƙƙi ba haka annon salasa mai hudu wannan magana ke ta masu garake na noma ko gona sai wafi ruwayatin lahu wata ruwaya ta musulun din da na ce ruwa musulun ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam a mara bai wajen jawahi annan sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ɗauke alloba me da kake alloba misali na sai da ma garka ta a saman garka komi yana na sai mun ciniki mun kare kayan ka ɗauka wata alloba ta gito ta ɓata wani kashi mai yawa a cikin wannan gona ko garka to annan salasalam ya ce misali an yi cinikin sa'i dubu sai ɗari uku ya lalace to in za ka amshi kudi ka amshi kudin 700 kakka amshi kudin dubu shi ne magana a ɗauke yawa mutane duk da ya riga ya saya tun da bai ɗauka ba iya cikin garkaka ne to daga bayan ya ɗauka da abin da ya zama to ya lalace to kai mai gona kaka amsa ya alisayin nawa ne ya lalace ka sai dubu 300 sun lalace kenan sai a baka kudin 700 ɗari uku kai maka asara magana ke shi ne annabi ya yi umarni bai wajen hawa'ij jawa'i kai aljawa'i وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتكمن رواية تقى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إيا بعد الله بارد أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي ياتي من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشتري المبتاع متفق عليه shi kuma wannan hadisi na ibn umar abinda yake karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manifta nakhalan bada an tu'abbar wanda ya sayi itaciyar dabino bayan an mata kilili kilili shine kaman barbara da ake ɗauko namijin dabino a baga akwai wani abu da namijin dabino ke gudawa daga jikin shi shi yake ɗauka ɗan watsa garin dabino wanda yake matar ta ɗauka don ba haka aka yi ba dabino baya yi su ame kilili haka allah tsara kayan shi kuma tunda har yanzu dabino bayan iya shi kadai ko da ɗin sun mutu inda ba kilili ba haka za su kambace su lalace shi ba maka ba ba dabino ba wannan shi ne wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya samu sahabbai ba sa yin kilili su ɗan madina ba sa yi a suna kilili kai suna kilili su can ba san da shi ba tare makarake ba wani mamin damu sai manzana shi ta wai ya kuke wannan sai an kilili fa na abar awal na farkon can da ba mishi me ya kun yi kama mu cikin hira haka me ya ga kilili ya kai da can da yayi suka duk sai manzana yana magana suna ji sai kenan kenan bayan kilili muke ne kuma suka a ranar wani a wannan shekarar da su yi bakin lisam kakar da biyu ta zo lokacin girba ya zo su babu diya babu diyan da biyu inda aka saba ko suka ce ya rasu lalla ga ha abin da ya wakana ka ce wannan kilili magana a kan shiga shi kuma bai mai kilili ba kuma da biyu bai samu ba hannun yake ce musu aini antum a'lamu bi dunyakum tanda aka wannan da ya shafa ku kuka yi sanin lamarin duniyar ku ban zo ba dan koya muku noma da kiwo ku kana lamari ne na ci gaba na noma da kiwo da hikimar dabara gini ko ko noma na mace ban zo ba dan koya wannan da haka kenan wannan kuma na hadi mun ibn akan sama wannan wahayi ko cewa Allah ya kaza shikenan kenan da ya tabbata kuma wannan kililin dole sai an yi shi ta kuma haka Allah tsara abin shi kamar yadda baka ce ba tsarin shekaru ni kada yana san ɗayan je ɗakin ayu ko mace ko namiji haka ka kuma ka san shi bin dan Allah ba dan Allah bai iya ba Allah yana iyawa amma ga ne tsara kan shi yanda Allah guda mutane inda yake mutum babu uwa ba uba irin Adam inda yake mutum daga cikin namiji inda aka hawa inda yake namiji daga cikin mace inda aka inda aka yi inda aka yi na ka cewa Isa dan Maryam duk wannan allah gwada ƙudurar shi ne haka ne ya tsara ba don bai iya yi ba ne ba ba don bai iya halittar mutum ba ne kurin ya hoto kamar buzuzu da yawo ko daga shi mata kadai ko da haka ya shirya sai an gama namiji da mace eh kuma duka wannan gari ba wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kuma mai haka Allah tsara kayan shi dabbobi ne kwarin ne ya ka samu aure ne mace da miji hatta da ruwa akwai mace akwai namiji akwai gusi akwai negatif ko a cikin ruwa ko a cikin tsaba ce idan za ka tsaba ɗaya da za ka ɗauko inda abin da tsoron za sa tsoro ya hoto ya samu ɓangaren namiji a ɓangaren namiji inda za a samu misali hatsi ko dawa duk wannan abin za a sa a ƙasa ya tsoro ya hoto za a iya gwada maka ɓangaren mace haka ɓangaren namiji a cikin tsaba guda a tsaba guda akwai ɓangaren su kuma tabbas za mu za mu yi imanin allah haka allah tsara kayan shi yanzu dai kenan magana kilili abu ne na tsari na noma da kiwo ne kenan wanzu ala zama bai hana ba to kenan wannan shi ne a nan abinda yake bayani a nan a wani hadisi na bin umar yana cewa na sallar salama ya ce manifta a nakalan wanda ya sayi dabino abin an tu'abbar kahin a mai kilili dabino iya saman iya suna samun dabino wata kasa yau kasa yau na gargatawa kuma amma wannan cirikin an bayan na kilili ne ka saya ya ce fasamaratuwa da libari mai da asalin dabino wanda ya sai da ɗayan dabino tun da ya kilili kan ɗayan dabino na shi shi wanda ya sai da na asali iccen shi ne kuma ya yi kilili shi ya ƙare to icce ka saya wanda dabino na wani gargatawa dabino ɗari ko ɗari biyu ne ka ce kowane da biyu guda a kaza aka ciniki ka bani ba kamar lauya ka ce ai hawa nan da biyu nan inda yana da namasa tilmi wannan na wani ko ka wadi ba naka wani na wani nan kashe wuta ne targima amma idan bai ba kirili aka zo aka yi cinikin dabino diyawan dabino a nan kenan na wanda ya saya ne tana ba kirili ba gana kenan shi ne ce manifta na halan ba da an tu'abbar ba wanda ya sayi dabino kayan a mata kilili fasamaratuwa lilba'i ɗiyan itacen na mai saidawa ne allazi ba a har wanda wanda saidata illa an shi tattar mabuta sai in mai sayan da ya zo ci tuniwa har wannan dabino a kama kilili na wannan zan cikin dabino amma haɗiyar to shi sai mai saidawa kai rasu kiliyan ya ce na saidata a nan kenan dole a ba wanda ya saya tun da ya kashe rabi amma haka kurin ka zo ka saya da ya gaba ka ce a kai da yanka ne a an kada ka in dai haka da kai ka saya kurin da ka saya kurin da ice da biyu ka saya ɗaya ba naka bane kurin wannan shi ne bayani na wannan al'araya kenan an halatta sai da dabino ɗanye da bushe zuwa ga wani adadi shine zuwa adadin kai huce wuski biyar shi ne sa'i ɗari uku haka dai bakin abin da ba za a iya saida ba kuma halitta kenan a yin sai babu salami wal qarat wal rahan za mu shiga babi na bayanin asalam da qarat ko salaf kusan ma'ana ce ji ɗaya illa akwai ɗan bambanci asalam ko asalaf abin zamce ramce a hausa ramce ko bashi duk suna ɗaukar suna haka alƙarar illa an ce wannan sunaye sun zo dalilin wasu halayya na wani nau'ikan ciniki ne an kira shi asalam dalilin ana sallama ko ba da kuɗi a take ba da wani muƙabili ba a lokacin nan kuma an kakudin an ba da an mai suna salaf don gabatar da abin gabatar da kuɗi tun wace dai kayan abin tsayan don dai magana kusa mana ɗaya sai arrahan arrahan shi ne jingina za mu maganar magana ta ramce da jingina a takaice da mace yan uwa wannan mas'ala ta salaf ko salam ramce shine muke bayani na sabtu da iya doka ka ba mutum wani abu sabtun abu kaza ka ba shi kudi kuma abin bai kama ka ba wanda shi musha bayani a sati da ya wuce darasin da ya wuce kai na bambancin bai ma da sai da kamar da nan kan magana kadan wanda cikin tawdil akam ya kawo ta shi basam yake cewa zanna ba'd al-ulama khuruju an al-qiyas wa addi min bab bai ma da sai inda al-manhi anhu fi hadith hakim bin hizam yace wannan mas'ala ta yin sabtu na wani abu ka bada kudi ba a kawo kayan ba ko kai komandan kaya ka yi kwamantan wani abu babu kayan ka ba da kudinka na kaya kaza a kawo maka shi ne ke da asalaf kusala ya ce wannan wasu mutane na tsammanin irin ciniki na kuma na oda iya daga cikin babe na da na bai ce ka a sai da abin da ke wajenka an ka sai abin da bai wajenka kenan ka ci riba ya ce wannan ba wurin bane ya ce hadisin da cikin da hakimin za mai kawo hadisin ya ce walakin haka zannu ba'idu an sawa walai su bishe wannan zato da wani zai yi ko suka yi ma cewa bai halitta a yi salam ko a yi salaf ko yin shi laifi ne kwarai ya yi nesa da daidai ba komi wani bakwai bai da kima sai ke cewa فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع الأعبي عين معينة ليست في ملك بائعين ما أجرى على العقد كما بيان مكده وانشان أبن دا أكي تشيوا شي وانشان بيع ما ليس عندك na hakim bin hizam sai da wani abu misali su gidan wani ko motar wani ko injin wani wani abu na wani abin iya mulkin hannun mai shi kai kurin ba naka bane kurin karar shiga ka zo ka ce za ka yi magana sai da shi ko da na sai da kai ba nan kake ba ba naka bane kuma shi ne ake magana hadis hakim bin nizam da ya ce latin malisa inda kaka sai da abin da ke bi hannunka wannan magana ce ta sai da wani abu mu'ayyan laisat fi mulki ba'ihi ma ashar ala wanda mai sai da wal ka sai da ka mutane hannun su kun bishi hannunka ba zo kai ciniki wani shi aka hana shi wa inna ma ishtariya min sahibiha fa sallima lil mushtari alladhi ishtara min qabla dukhuliha fi mulki wa hadha huwa sarirun fil hadith wa qissatu wace wannan irin wannan ciniki na ka sayi abu kaza muayyan bai shiga hannunka ba ka sai da ma wani ai ciniki wannan ahi ahili qara haram yanzu anan sai ce wa amma salam da muke babu kanshi na komandan ko oda kaya wanda muka yi bayani a sati da ya gabata na irin kayan yanzu ana son shinkawa iri italian ko ya china ko a tafa kaza shi kake so kai kuro shi ya je amso a wani wuri jika biyar biyar take ko jika goma goma take kasa jika goma goma amma da ban kai ce jika goma goma su a mai ciniki nawa nawa ka saya jika goma goma ka saya ko ta biyar biyar to zan kama ita shi ne salam ko salam zan kama ita a jika goma ko jika biyar kai yanzu ba ruwanka ta ina shinkawa ta ina ta gidan waye ta gidan waye ta gidan waye ko kan san shinkawa iri kaza nau'i kaza ko kake so ba ruwanka da ko da ta kone hanya ko a sace kai ga abin da ke mishi kuma shinkawa yar kaza ko inji nau'i kaza ko mota kaza maka magana shi to wannan in wannan ne ya ce fahuwar mutu'allikun bijima lal'ayin shi wannan asalam wani abu ne wanda yake kan mutum ba ainihin abu kaza ba ne ba kudin shi markace yake so iri kaza ko abu sabba kaza ce yake so wannan ba a kiran shi wanda aka cinikin da bai a bayanin ka dan a ce abin mota bata hannunka bata kaza kaza ba kai ba a'a wannan magana ba ita ana iya tunda kurin wani abu ne na ce iri kaza zan kama ka daban ne da abu kaza a yanan ne a hannun wani a wajen wani wanda bai shiga hannun ban sai da amma abu ne kun shi ya za a kaza kun nau'i kaza ke so ko sura kaza ko sufa kaza ke so sai muka bayanin mota kaza edomin edominikiyan elbert elbert nau'i kaza mara kaza inci kaza kadiya faraja duka dai a wadi wannan a yi ciniki da shekaru kama shi wadda ba da yi ba ne ba ya ba kudi za mu ga dalilai kan insha Allah ya ce wannan nau'in ciniki shi ne hau baɗin musulun ta zima wani baƙi ne iri ka iri ka za a wuya na kurma ruwanka diddakin kama shi da za dalilin wannan bayanai da yi na maka bayanin bambancin hadis hakim bin hizam wanda wasu ke hada cinikin oda saboda shi su ce baka sai abin da bai wajenka ga akan abin da ake nihi da shi na bai'ul mu'ayyan abinda aka ayyana kaza ne amma kuma wanda ba a ayyana ba kawai an shafi an aka wadda lau'i kala kaza wannan shi ba da yi ba ne bakan wannan bayani ya ce da zaɗen haka fahuwa ala wafi ilin ƙiyas wal haja a da'etun ilai kuma na iya daidai da ƙiyasi kuma buƙatar mutane ta yau da kullum tana buƙatar hakakin da yin hakakin akwai sauƙi ga al'umma da rage al'umma wahala ya ce وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة فيهن بركة ذكر منها البو إلى العجل والسلم نسلم يا أمبتي وسا أبا بي wanda yake da albarka a cikinsu a cikinsu abinda ya mata masu albarka akwai ciniki zuwa ga ajali kuma da asalam kenan ramcan ko sabtu ya ce wadanda musta'an don bayanai da ke maka akan mas'alar wanda dai malamai wasu suke gama ta gaba da su ce kurum inda babu abin hannunka ba ka sai da ba shi ne dai kai da kawo yanka bayanai da dalilin masu ɗanzan shi wanda yake kan cewa in dai nau'in abu kaza ne kullum nake so irin kala kaza nau'i kaza nan ba da yi koda mai ciniki ko da mai ciniki na baka kuɗi amma a ce na wane gidan wane injin wane motar wane abu kaza na wane na muka kasa ya aiki niki bai shiga hannunka ba shi ne wancan bai'un ma lasa inda wanda aka hana sai da abin da bai wajen ka yanzu don ya mu koma saman hadisin ya ce wa an ibn abbas an ibn abbas qal قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ابن عباس رضي الله عنهما كيتشوا أنه صلى الله عليه وسلم يازو مدينة lokacin da ta madina wa musulufuna festival suna sabtu na iyan itace madabinu ma inabi ma zabibu da itace suna sabitin shekara ko shekara biyu za mu ciniki da manomi ya je ƙauyensu ya koma gida ya noman shi ni dai daga nan shekara biyu za ka kamun tiya kaza ko buhu kaza misali manomi ne sai ka ce tuwa ne balle misali da ranar wannan an ce wannan gari ya zagin wannan babu komi a ninsu ko za a fara shuka ma ba komi a hannun shi manomi ne iyaka da iya bukatar kudi wanda zai ta yi taki ya doki yan bare ma a jikin babu kudin to an ce wannan matsatsi yasa aka bude kowa don sauki ga kowane bangaren shi mai sai zai misali kasan dai da kaka haɗi zai ba ɗari baya ko ya a zuwa shi ta wane za mu ciniki da kai na hatsi kasan zan baka kudi amma mu yi ciniki na hatsin ko dawa ko wake a da kaka za ka bai shi a sattin-sattin amma ba kudin yanzu tun da damana kan yi abin ka ce akwai kamar riba ce cin kudi zalimta mutum ne a kowa ce aka bude shi dan kawai zai samu kudin barema da abin zai ci kayan kai kuma za samu riba ta kudin da ka bada aka aiki da shi dan da kudin ka aka aiki kowa ya kama ne to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu madina ana irin wannan ciniki a ɗiyan itace sai da mutanen madina suna magana da mutanen sham sham ba ƙasa ɗaya ce ma wurin mini za ta daga madina kuma wancan zamanin ba ta shiga ma daular islamiyya ba tana zaman kanta ba ta ma ba musulunci a can yahudawa ne wasu ba tana har ƙarƙashin daular ta shekaru ba ta ƙarƙashin musulunci da matsala yana rayu ba a ci sham ba bayan shi aka ci sham da yaƙi dan dama yamma suka karɓi musulunci da wuri su dama amma su can yadda aka buga yadda aka yake ba karma yake aka yi ba kayan bude shan an fafata kwarai to amma a yanzu duk da haka suke magana da manoma na shan za su sun kaka a to yanzu ba dai an da kaka za mu sai dabinan aka sai mu dabino a dinar kaza a yi ciniki ya ba shi kudin ya ta yi shi suna iya yamma ɓarɓar can ba wani damana ba damana ta sama in ba shi kudin yanzu kuma ya halitta ya ta shi shi ne to abinda mai zama ya zuko ya gyara musu kodin haka suke yi dama to da ya zo abinda ya ce man asalafa fi samarin falusulun fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila ajalin ma'alum annan salasar kodin haddi tsara abin ya yi aka mai ka'ida iya misali a ce za a ditti zaba ka shiga goma yanzu ko shiga ashirin yanzu amma inda kaka za ka saya min tiya kaza tiya da suna tunta ba yanke tiya kaza ba kaga ba yanke yanzu ko kuma ya maka lokacin da Allah ka ta kwada wata kaka a yanke kakan a san kuma tiya nawa ne kun kilo nawa ne shi na nabi gyara musu ka ba abin haka a cikin garar sai ce duk wanda zai sabtu cikin ɗan itace ya yi a cikin fikelin ma'alum a cikin kai abin awo na mizur tiya ko kwano ko kwanko shine kai wa wazan wazan na feze na kilo dake aure mai aure wani shine na wazan me ake da wani to kenan za a yi a hodi tiya kaza ne ko kilo kaza magana kenan a san tiya nawa ne kuma kilo ko a ce kilo nawa ne kuma yaushe baɗi ko baɗi waccan inda aka ajiye amma ajiye a ƙa'ida kenan wannan gyara ne kaɗai manzan Allah sallama ya isko kuma ya tabbatar da shi bai hana ba ɗan ba don ba sauƙi na musulunci amma da abin sai ya ce ya kwa ƙwara mai kuɗi ya ribaci ya cuci ɗan ƙauye ɗan marashi ɗan ƙauye a'a duk abin akwai ta hikima ko an za aka yi zai gyara ɗan ƙauye ai shi ya san abin da ya bukatar shi sai daidai gwargwadon abin zai ɗanci ya yi noma ya bare ma kuma ya samu abin da zai biya mai kuɗi saura sa a rubu shi ne an ba haka ya biya babu takin ko babu abin bare mai na noma zai ta kan samu matsala sai sa mai so iya iya yi wannan shi ne ruwaya da bukhari ya kawo muslim ya kawo kan wannan mas'ala ta mutan annabi ya zo madina ibn abbas ya ce kadimin nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina ta manzo Allah ya zo madina kenan da yazo da hijira da yazo ya same su hum sulfun suna sabtu fi thimar cikin iyan itace suna sabtu mi as-sanata was sanatayn shekara ɗaya zuwa shekara biyu amma kurun faqali ya ce musu man asala wanda zai sabtu fi samar cikin ɗiyan itace falusuf ya sabatu fi kailin ma'alum adadi tiya kaza ko ma'auni na kaza ko zanen ma'alum ko abin aune wani shi masanin ne kilo tiya ko kilo kuma ila ajali ma'alum zuwa ajali wata an san baɗin ko da waccan misali mutafakon ali wani da bukari lafazin bukari ya ce mana asara fi she'in nan ya sama ya ce mana aka fi samar ko to nan ya sakwanta maka wannan kaga ba a keɓance ba da kaka ce ai sai hatsi ko dawa suna ce ke itace banda ke na haɓu a a ca ya yi mana aka fi shi'in duk wanda zai sabitin wani abu wannan shi ne ki ƙara buɗe ma ƙofar cewa salaf a yanzu ma akwai shi ko akan kuli-kuli da daudawa da mota da inji ko mami ana iya sabtu in ba ka oda za ka kamun abu kaza ya nau'i kaza nake sukuran ba ka da kayan a kasuwa za ka kawo a wani gari za ka kawo na abu ma masu cewa mutu masu ce shi na bane ke zama daga cakadi ba wannan abin da masu cewa kamar a suna sa bai mana sai daka don ba kai a hannunka ya ce su wa'in nan da annabi tabbatar ba a shirka ba ma ba a shirka ba ma hatsin ko dawo ba a shirka ba ma ba ma kirjin ba bada ko bada wacan amma ka ba su kudin balle ka ce dan mutum iya kantin wani ko garin wani ba a oda ba shi wani makamacin a suna akwai kumci a kawo akan zamani ta sa mutane wahala alhali ba wata madogara kan abu wata wahamu ne ce tsammanin a ce haka bane ba masu tsammanin suna sa kumman dan kaya oda kaya da bai ma dasa inda ka a hatta imam khatabi ka yi bani shi ka ya kawo magana dan an jima wannan wannan gama magana masu gama maganar ta ba o da kaya duk aure bai hannun gaba ka sai da ba kaya aure kan ci ko a wani waje ka sai da ba ya ce gan magana gaba daya sai da khattabi ya rati kan haka nan hatta albani ka malamai dama shi ma ba san kan magana ce yake cewa hatta ibn qayyim ya wani magana cewa bai ma da sabin daka daban kuma as-salaf daban eh bai ala zimma daban ala musuf ko ala zimma da bai bai muayyan eh wannan daban bai muayyan shine abu kaza wanda an san da shi gida ne mota ce inji ne abu kaza an san abu ce wani na gidan wani ko injin wani mota wani gidan wani abu kaza na ɗakin wani ko na kantin wani wannan abun wanda ba naka ba ka saida wannan ke shi shike so za ka yi mutu ba amma wannan kurin iya san nau'i kaza inci kaza shinkawa ke zo yan tegan ko kaza isa kuma ruwan shi din da kawo ta ya zai amsa kun ba ruwan shi hanya ta kone ko aka amshi ba ruwan shi baka ce ba an kone ta kone ko an amshe ruwan ya amshe ko ta kaza ko ruwa cinye ta ba ruwan shi da ruwa cinye kai yake bi alzimma ne kurin kai ya saka ka kawo mashi irin wannan kayan din za kawo shi ba ruwan shi da ina ka kawo ko ba ruwan shi da asara shi shine magana sai ya ce wa an abdurrahman bin abza wa abdullahi bin abi aufa radiyallahu ta'ala anhuma qala kunna nusibu al-maghanima مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي الرواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك abin da yake ruwayar sai abdullahi bin abi abuza da abdullahi bin abi yaufa suka ce kunna nusibul maghani ma rasul sallama muna samun ganima kana samu kudi ga kudi a nan amma babu abinci babu kaya muna cikin halin wannan ganima a hannunmu yace wa kana ya atina an ba'd min abad sham sai manoma jama'a annaba manoma daga cikin manoman sham sai su zo mana madina falusulifin haima ba su ramce ka sabtu a yi ciniki filhinta muna yi a cikin alkama wa sha'ir muna yi a kan sha'ir muna yi a kan zabir wata ruwa muna yi a kan hatta da mai da mai haka muke yin ciniki kuma ila ajalin musamman zuwa ajali wanda za a ƙayyade wata ɗaya wata biyu baɗi baɗi waccan wani bayani ya gabata sabai suna na shekara biyu ƙi sai wani ke wa masu ba labarin to wannan magana da kuke ku da mutanen shanmu ka sayi ka ba manomi mutumin shanmu kudi na za'i za'i kaza na dabino ko sha'iru ko inabi wannan kaza jika kaza kudi na da kaza a kanan da muzarru suna da kusan sana gona kuma su gona iya sana da gona ita mu tambaye su a ruwanmu wani sai shirka ne wani wadda alamun kudin shi kurin kai shi daga ta wannan ya kada makarai magana kun bai wani ba ruwanka kurin kai kana son hatsi kaza kana son dawa kana son shinkawa kana son sha'ir ka san alkama ko an baka dama ka yi ciniki bashi faɗa zai kawo ka bashi kudin a yanzu da kaka in an yi kaka ya kawo maka ba ruwanka a gona wani zai so a gidan wani zai kawo kurin ya kawo maka amma irin abu kaza ka wannan kwari da kama saukin oda kaya za a yi maka oda ku yi ciniki ka cashe kudi a hannunka ba ka da ko biye ba ka je ka kawo ko ka yi oda ta waya ta zamani ko ka je ka kawo kudin shi irin ka za ki sukura ka kama shi ba ko biye a hannunka duk wani kowace nan ana bai shigowa kuma cewa na gama abin sananne inda wasu suna gama abin kuma ba abu bane da abin daban-daban kuma wani mana an mutu muku duk sun yi wani magana su imamu hattabi sa albani shi da ba samu kin irin su ina ga ta mai wannan zama cikin malamai imamu abin kayyum duka shi ma ya bayani kuma da magana can an jima da masu neman gama magana biyu su ce kurin bai marisa kurin bai marisa ita ka dan shi ma shahara ko mu zata ka kasar abin da bai hannunka wannan bai'ul ainin ko atul muayyan abu kaza ne shine amma haka kurin ba ruwan shi da abu ayin kaza irin yake so kurin siffa kaya kun bai wannan zimma ne wannan ta wannan ruwayoyi wannan dalilai ta shi suka fassara wannan magana aiki na annabi da sahabbai na yin salaf kuma mun ga muka shi dai za ba da kudin ba a ma shirka ba kuma ma mabu ma tambaya cewa ba shi gaba ba na gidi dama tunda har shekara biya nan zan baka yanzu kuma wannan abun wallahi ko a yanzu Allah zai gyara manoma ya gyara yan kasuwa ya gyara mai kudi ya samu riba dan kauye ya samu abin noma da kiwo kowa gyara na shi shi ya gyara gonar shi da taki da in ba ne ba da komai cikin lamun lafiya nawa yanzu noma mu bai wa wallahi akwai wanda mu bai bai iya so bai abin da ci ba a yi noma kuma abin da ka ci kuma an san noma da taki na ba taki yanda amfanin wanda yake da muwaye ya zuba taki ya noma abin da yake samu yayi da wani bashi ba kenan ko a yanzu ba kauye ne yake da gona ka bashi ka taimaka mashi da kuɗi ku yi ciniki da kaka tiya a dala sittin sittin hamsin hamsin ɗari ɗari da ka gani za ka saka wuta shi ya yarda ka tashi mai kuɗin sai da kaka a baka da arha ka saya da arha ba lahi bane ba ka wannan ruwaya yi abu ne aikace ba na bane ba na fiqhu ba nasi ne karara na hadisi wa kada ko musu annabi ya halitta haka sallallahu alaihi wasallam da isko ana yi ko bai hana ba kurin tsarawa abin tsari kurin haka mashi kurin a sa ajali kuma a yi adadi tiya nawa ko kilo nawa in lokacin ya yi zaka ba ne sai wannan ya ce ruwa ta ta bukari wannan bayanin da muka na hadisi na ƙarshe sai wa'an abi hurairata radiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله تعالى abinda yake wannan ruwaya ita kuma abu hurairah ke bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha amwalan nas duk wanda ya amshi dukiyar mutane yuridu adaaha iya so ya biya da ya amsa nema ne yake tsakani ga Allah don ya ɗan juya in ya samu wuta ya biya mutane ya ci bashi don ya biya iya da ni ya biya a zuce shi Allah zai taimake shi da biyan wannan bashi da ya ɗoka ba cewa ba ya ci bashi mutane Allah zai biya a lahira eh kai da mutum kamuna ka ce Allah zai biya maka ɗan ya biya wasu na annabi ya fasar abin ko akwai jihar ko mujahidi annabi ya ce ba shi annabi ya maka ba shi ya ka biya annabi ya bai ka maka magana don a can annabi ya bayan dalla magana ba shi ya ka biya mutane ko jihadi ko na shahada annabi ce ko na shahada fi sabilillah ba shi mutane ba ya yi mishi kenan mutum ga dake wannan ruwaya da kuma kuma sanin fasare inda ka ci da tunda ka ci na biya Allah can lahira Allah zai biya maka wani ya saka wa zahirin wata tafsira da manzo Allah yayi na maganar biyan bashi ko mujahidi sai ya biya wa matsala ce nana ni kana ni ka biya Allah zai tafi ka biya wa man akhadha yuridu talafa wanda kuma daman da ya amsa iya daman neman nake Allah Allah yake haukanka Allah Allah ke da ba amma akwai masu zuwa a ga malamai ba duk mun yi masu kudin baki bashi ake mai zaya ya ga malami a zuba a zuba ka a zuba ka a maka a maka sadabar a maka a shi a cewa je banka da alhaji ko yanzu wajen alhaji ko da banki da yawa yan kasuwar da wanda suke bin malamai wallahi haka suke wallahi eh an je an ga malamai an zuwa an zawa ba in ya sun ci in ya ce an yi an buga an buga ce jika ko yanzu wajen ka wani ma zai zo da laya a maƙi a hannun kin goshin haƙorin Allah akwai lalacin bashi sai a tamar haka sata a ɓangaren haƙorin gasa daga ce babban kaza kuma kurin dole baka zai wani su ka dama wannan kurin su ake damar su a kanka kuma ce wallahi yanzu an tara hidi a lahira kai da adam wakan ba zuwa ya ce ban ɗan kaji ya magana hidi a lahira ko ya ga wani ce wake wake kuma ka makawa kai mutane wallahi Allah shi da mu Allah sa mu cikin shirya mutum da bai shirya Allah bai hankali yau kai a ce ma wai wai kai da lahira ta ba zuwa lahira ayin kake yin magana wallahi hidda lahira kun an kare ka kai shi kurin ka hau kai shi kurin ka cinye kurin hidda lahira to ka ga akwai kaga akwai karancin hankali lahira ku zuwa da dole mun ba ya so ba eh ba ya kaso ka lahira dole kake Allah ya tsare mu ke mutun ya hattara da cin kudin mutane cewa wai tun da bashi ne to nan da yanzu kenan nan oman a haza yurin talafa wanda daman bashin da ya ci ba dan ya biya ba ne kurin daman dan an bazar da shi ne ya mashi a shi kun yawo kanka ba yadda ka iya zama da ka iya da shi to daman tun da mugunin munuwa da ko allah bai bai biya ban albarka shi ne a talafa allah zai lalata mu bai albarka kai ka bi babu duka su nan da kuma sadar masu irin mutanen ga su nan sun gari ya hau na wannan ya ce na wannan ya ce na wannan kuma ga sanar sun ga sanar inda za ka wani sai da bai ibin bashin shi kuma shi gashi ba ya komi samun ba ga shi bai arzikin ba da yawa fasa da mutum da san yan harkalla ko sirrin nan kuma sun kasa mai mutum ya ce ya ce bai da gidan zakama bai da abin zakama ba ka abin zakama ba ka abin kama ma ce ko shari'a ka kawo isi ya ce ya ce maka iya da abin kama an ka ce ba isi ya ce a bar shiga shari'a isi bai shiga shari'a da mutum bai abin kama da kai ka ƙara ya ce wani na wani kuɗi na ce akwai abin kamawa in ka ce a abin kamawa su yi ta wani shirya ba ta mace ya su yi shiga bai wani wahala ya su bai wahala wani taɓa za sai da abin kamawa to haka suke jefa su abin za su kama amma sun hau kanka da mutum da mutum sun aure daga sun ci kayanka to a takaice dai duk wanda ya ci kayan mutane ba da ne biya ba abin bai albarka kuma ya mutu da bashi kaga abin ya yawa daga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته